إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mu a markaz ahalus sunna wal jama'a wanda ke ungwal karkada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar yau muna talata 27 ga wata na shawwal hijira shekara 447 wanda ya dace da sha hudu ga watan hudu dubu biyu da ishirin da bakwai da ishirin da shidda dubu biyu da ishirin da shidda insha Allah yau za mu ci gaba da karatun fikihu suna na sayyidi sabit yau za mu yi darasi na saba'in da ɗaya insha Allah darasi na saba'in da ɗaya karatunmu na ƙarshe muna a ƙasa mu ta ɗawo kaloli nau'uka na sallah ta neman lada bayani ya gabata akwai mai mutalaka wadda ba ta da alaka da wata sallah kurin nafila kuma akwai mai ƙaidi da wata sallah ta farilla wanda mun yi bayani akwai nau'i na nafila wadda take kurin ba ta da adadi kurin kai ta nafila kana tashi kana komowa ka wanda abu zar ya yi wannan shi ma kurin kai ta yi haka gaji yadda ya yi hakan aka mai tambaya ya ce bawan Allah ka san wannan sallah da ka salamce ka san ko a nawa ka salamce a shafa'i ka salamce ko a wutiri ya ce idan ne ban sani ba Allah ya sani kuma ya mai tambaya akan haka ya ce dalilin haka shi abu zara ke cewa sai ma da ya fashi da kuka da ya tana abin da ya tana nan sallallahu alaihi wasallam ya ce na ji masoyi na baban kasan sallallahu alaihi wasallam iya ce babu wani bawa da zai sujada guda dan Allah sai Allah daga mai daraja akan wannan sujada da yi kuma ya kankare mai wani kurakure haka yasa ke nake ta wannan sallah haka nan to ya yi bayani ita wannan muƙayyada wadda tana da alaƙa za mu ce akwai nafiloli da ake na rawatib imma kayan azawar ko bayan azawar ko da yana ga mun tambaya a wancan salatin da na ya bayani ta la'asar ta la'asar bisa sa ta cikin rawatib amma ya tabbata sallah a raka hudu annabi sallallahu alaihi wasallam ya tare mu Allah mar'an sallah qabla asr arba'an da ya ma'anar ruwayar manzana ta Allah ya ji kan mutumin da ya sallah raka hudu kafin asr menene maganar na akwai ruwaya tabbatatta wanda ya sallah a wuni da dare sallah raka goma sha biyu Allah zai gina mai gida a gidan aljanna to wannan adadin ne suke huddawa a raka'a hudu kayan azhar raka'a biyu bayan azhar kaga shidda kenan ko raka'a hudu bayan magariba ba takwas ba raka'a takwas bayan isha ba goma ba raka'a biyu kayan asuba kan ka talfajar 12 kenan ko wannan adan ne ake samu na ajin goma sha biyu amma ba cewa ba su ne kaɗai adadin nafilolin kuna rawatin ko ka ƙara kayan lahi abinda ake wacan ruwayar kurin duk wanda ya samu wannan raka'a goma sha biyu ta nafila a wuni da dare za a gina mai gida a gidan aljanna a takwas bayan magarba cewa raka hudu kahin azuhar raka biyu ba azuhar ba shida ba sai raka biyu bayan magarba takwas kenan ko raka biyu bayan isha ba goma ba raka biyu ba ke hanke to alfashi ke kayan asaba raka ta fashe ke sha biyu kenan ko su ne sha biyu kenan to wannan ruwaya ce ta zo ta musamman akan wanda ya salla a wuni raka goma sha biyu za a gina mai gida a gidan aljanna to amma ba dan ba an ƙara na gan misali ya tabbata raka'a hudu kayan azhar raka'a hudu bayan azhar ka ji tun ka samu takwas kuma ga wannan nafila ga raka'a hudu kayan asar ita ma gata to dai wannan ƙara duk kashi dai kana da garantin samun gida a gidan aljanna an ka raka'a goma sha biyu wannan hadisin ummu salama radiyallahu anha to wannan kenan sai ya fara ce da ya ce zai maka bayanin aicha wa haka bayanin kul ƙarshen karatunmu to duk wannan nafiloli da ya zano maka na rawatib ya ce to ga bayanin kowace kenan dalla-dalla zai maka bayanin kowace ya ce sunnatul fajar zai fara da sunna ta rakatar fajar kenan wannan sallah sunantar rakatar fajar ko sunantar fajar ganin ba a shar'anta yin ta ba kuma ba a yin ta sai alfijir ta keto da zo nan wake wannan tambayar yakan ga wasu in sun zo masallaci suna raka'a hudu bayan sun zo masallaci wasu su yi raka'a biyu na ce wannan iya daga cikin masu saman abin ne asali idan mutum ya zo masallaci ƙa'ida ce masallaci yana da haƙƙi ka a zamana sai an salla raka'a biyu wanda ke masu na tahiyatul masjid to ka zo masallaci asuba ba ta yi ba ba a kiran sallah ba ka gana akwai haƙƙin raka'a biyu kafin ka zamana kana zamane aka yi kiran sallah na asuba kuma za ka tashi ka yi raka'a alfajar amma misali ka zo masallaci alfajar ta keto ba bukata sai ka tattar musu daban kuma ka tabbata daban misali kamar ka zo masallaci an barka sallah azhar misali ko al'asar ba ce ba ka a nan tattar musu ba ba ba ka kata ba tunda akwai sallah take kanka dama za ka yi kurin kai tsaye za ka iya an akwai suna fila daban ko sallah ta al'asarkin ko azharkin daban sallar da ta barka inda ake kawo ka'idar tattar masjid ka zo ne kafin ka zamna amma ko ta sallah dama kana ta an ka zo ko wani sarkar wani kai ta kai tsaye kudu sai ka yi sallah kai tsaye nafila ta kake misali kana kana rawatib raka hudu kana azhar ba ya ce sai ta ta masjid da ba raka biyu kuma rawatib raka hudu ba haka bane eh amma ka zo masallaci baka zama sai ka sallah raka biyu to amma ko sallawa shikenan kai wata ka huta shine magana kwarawa sai kenan wannan bayani da da ta sunnatul fajar sallah ta rak'atul fajar yace fadaluha zai fara da fadala roman da ake samu aka yi ta bashiran wa nadira targhib wa tarhiba kenan kwadaitar da kai wannan abin da zaka yi ga roman ga abin da zaka samu shi hatta da annabawa wadda na ragaban wa rahaba wa kanu na khashiyin bawa iya ba shi kuzari a ce ga abin zai samu ko a lahira sakamako alahi magana cewa ga kwadai kwadaitar da kai da nama tashi ta aljanna don a zabarar da kai ka yi aikin alkhai don ka samu haka tsauratar da kai da aikin da wuta don ka guje mata kenan za mutum a ga mai ruban zai samu ya ba shi kuzari na da abin da zai yi wannan ko aikin duniya kaga mutum mahi yawa yana wahala duk da cewa imanin bawa mahi yawa imanin shi da duniya ya kariya kan lahira dan abin da yake gani a idan shi wannan shi yasa zaka ga in akan lahira ne in akan duniya ne mutum bai gajiya bai bai kosawa zai tayi kuma bai ga wahala abin saboda abin da yake samu karar a gaban shi in misali ka je kasuwar ana cin kasuwa tsakar rana ga mutum tsakar rana ya kama ya juya sa ya ana kama ana karmiya ya zuwa cikin rana amma daɗi ke ji daɗi ke ji murna yake yi saboda imanin shi da kudi da yake kamawa zaka mutum yawan aiki na wahala jina bai tashi kurin ko kaɗan kun bai ce mai komi saboda abin da ke samu a gaban shi to shi ma wanda yake da imani da lahira da aljanna gangariya haka yake ibada bai kosuwa bai damuwa haka yake yin ta bai samu matsala dan iya abin zai samu a gaba shi yasa ga sana ta abu ko kafa ta kumbura ko aji kaza su wanda abin suke ji shi ta bisu jin sai jiki ne gaji su zuciya bata gaji ba kina annabi sallallahu alaihi wasallam ke sallah har kafa ta kumbura irin wannan mai haka nan zuciya take kwada abin amma jikin bai iyawa jikin sai kasa amma zuciyar su tana rataye da wancan abin shi yasa bisu jin wannan wahalar ke abin ya bayyana cikin tsagani kin shi yasa ake gaya maka ga roman kaza ga ladan kaza dan akwai tar da kai yace wardat iddatu ahadith fi fadl muhafazati ala sunnat al-fajr nadhkuruha fi ma yali yace hadisai da dama sun zo iddatu ahadith kina hadisai da dama sun zo fi fadl muhafazati ala sunnat al-fajr akan fadala ta mutun ya kiyaye sunnata rak'at al-fajr yace nadhkuruha fi ma yali za mu ambato maka wa'annan fadaloli wannan hadisai cikin abin da zai biyo baya insha Allah na farko yace ana Aisha ta radiyallahu anha anan nabi sallallahu alaihi wasallam fi rak'atayn qabla salati al-fajr qal huma ahabbu ilayya min ad-dunya jami'a rawahu ahmad wa muslim wa tirmidhi aisha radiyallahu anha take cewa annab sallallahu alaihi wasallam yace kuma ya ishara ga ga raka'a biyu ta raka'atul fajr wa'annan raka'o'i guda biyu sune ahabbu ilayya na haisan su abanu su yayi aban duniya gaba daya ladan su inda yake son su wannan ruwa ce ta Imam Ahmad haka Muslim haka Imam Tirmidhi وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تدعوا ركعتي الفجر وإن طردتكم الخير رواه أحمد وأبو داود والبيهقي والطحاوي cewa abu rake ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ku bar raka'a biyu da ake ta ketowar alfijar wayan tsarar tukumin haini ko da dawakai sun kora mana ko ana binku da gudu tuwillar ruwaya wannan hadisi yana da rauni bai inganta ba amma wanda ya inganta kashi ya sadda ya biya mai bukata wancan wanda ya inganta kuma don za su gaba insha Allah amma wannan ruwaya ba ta da inganci wa ma'anar hadisi ma'anar wannan hadisi da ya ambata la ta turuku raka'atai alfajar kakkuban raka'a biyu da ake ta keta wani alfajar mahamashtar da al'uzar diyan da uzuri ya tsanani hatta walau kana mutadatul azu ko da abokan gaba suna bin shin albani rahimahullah ke cewa inda wannan ruwaya ta inganta ke za ta tabbata mace kenan ya zama farilla kenan karin shi ya wuce mustabi inda ka tabbata ta tabbata siya ba wa an aisha radiyallahu anha qalat lam yakun rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala shay'in min an-nawafil ashadd mu'ahadatan min ar-rak'atayn qabla as-subh rahu shaykhain wa ahmad wa abu daud aisha take ba labarin da ana take cewa manzana salama bai kasance ba akan wani abu na nafila wanda kenan ba wata nafila annabi tsanantawa ya yi kulawa da ita kamar raka biyu ta kayan ke kayan sallar asuba kenan ka tafajar kenan ba nafila annabi ya yi kulawa a kowane lokaci kamar raka ta fajar shine raka biyu kayan sallar asuba sai wannan ne fadila da tabbata wannan gashi da jama'a cikin shekhan yan kare wa anha wata ruwaya ta Aisha radiyallahu anha tace annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala rak'ata al-fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha rawahu ahmad wa muslim wa tirmidhi wa nasa'i ولأحمد ومسلم عنها قالت ما رأيته إلى شيء من الخير أثر منه إلى ركعتين قبل الفجر aisha take bada labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce raka'ata al-fajr nan mukan saba cikin magana ta ce raka'ata al-fajr ba ta raka'ata al-fajr ba wani kuskure ne mai jin kayan san kaida ta larabci wannan nunukin ana hasafin nunul musanna idan aka yi idafa zuwa ga wani abu ba a cewa raka'ata al-fajr sai dai a hasafcin wannan nunukin raka'ata al-fajr raka'atai fajar in kasara ce ko fata in damma ce raka'atar fajar da san lirabin musanna a takaice dai kenan ce raka'atar fajar raka'atar fajar wannan raka'o'i guda biyu na raka'atar fajar khairun min ad-dunya wa ma fiha sai yi duniya da abin da ke cikin ta gaba daya fadar su wannan ruwa ta Imam Ahmad haka Imam Muslim haka Tirmidhi haka Imam Nasa'i wata ruwaya ita ma Aisha kinci a wata hanya daban a cikin su Imam Ahmad ka ruwaya haka Imam Muslim a can abin da take cewa ma ra'aytu ila shay'in min khair asara min ila qatl qabla fajr ban ga annabi ba akan wani alkhairi da yake gaugawari ne bare wuce shi kamar yanda yake kulawa akan wannan raka'a biyu wanda ake kahin sallah ta asuba nan qabla fajr kace kahin kita alfajr dan ba a yin ta sai alfajr take to ba a rakata alfajar sai alfajar ta keto in ka yi kayan alfajar kayan na fila kuran sai to wannan sallah ta rakata alfajar zai bayani kan ta hafifuwa sauƙaƙa ta ba doguwa ba gajarta ta المعروف من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخفف القراءة في ركعتي الفجر أبني سنني karantarwar annabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yukhaffifu qira'at ya kasance yana sauƙaƙa karatun da ake yi a wannan raka'a biyu ta alfajar ita fi raka'atai alfajar ka ce mako a raka'a biyu ta keta wada alfajar wannan ga dalilai da zai kawo maka kan wannan magana yace fa'an hafsa qalat كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر قبل الصبح في بيته يخففها جدا قال نافي وكان عبد الله بن عمر يخففهما كذلك روى أحمد والشيخان abin da ke wannan ruwa ta hafsa take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kan kenan ya kasance yusalli rak'atay al-fajr yana sallatar rak'atay al-fajr raka'a biyu take tawa al-fajr iyayen su qabala subi kahin sallar asuba yake yin su amma yana yin su fi baiti tace a gidanta a dakin ta yake kahin wata masallaci da suka kanta da kai menene kenan a gida yake yin ta ba a masallaci ta ce yi hafifi huma jiddan kwarai yana gajarta ta zayyanta doguwa na ke cewa abdullahi bin umar kiran mai gidan shi kuma da mun shi ta ɗaya yana yi hafifi huma kazarka haka abdullahi bin umar shi ma kwarai yana gajarta raka'atai fajar ya ce kazarka kenan yadda hafsa take gajartawa وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الركعتين قبل الغداء فيخففهما حتى إني لأشك أقرأ فيهما بفاتحة الكتاب أم لا رواه أحمد وغيره آه wannan abin da yake ruwayar aisha take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yusalli raka'atayn qabla qada iyayin sallah raka'a biyu kayan sallar asuba kuma fayukhaffifuhuma yana gajarta su tace yanda yake gajarta su hatta inni la ashuk hay nakan yi dan kokonto yanda yake gajarta sallar a ƙara fi hima bi fatihatul kitab amla an ya kan fatiha ma kin san wata abin kware gajera ce hatta ka shaka an ya ko an fatiha ma wannan ya kan take cewa yace rawu ahmad wa gairuhu to ahmad ya kawo da wani albani ke cewa malla to waye wa gairuhu kin wannan ce nan akwai takasiri kin abun tunda wannan bukhari sun sun kawo kamata ma ce ahmad in wata gasu sun kawo wannan ruwa bukhari sun ya kata amma ya ce wa gairuhu kamar wani kasa da iyamu ahmad ne su kuma manyan manyan ne malaman na ta ce kenan wannan ruwa ta inganta kan haka wa an aisha wa anha ita dai aisha kin radiyallahu qalat take cewa kana qiyam rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi rak'atayn qabla salati al-fajr qadara ma yaqra al-fatiha al-kitab eh tsayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam raka'a biyu ta rak'atul fajr wanda yake yi kayan raka'a biyu da yake yin kayan sallar asuba qadara ma yaqra fatat liktab kaman gwalgwadon da za ka karanta fatat liktab can kuma ta ce aina ma karanta fatiyar ta da ruwaya ta ahmad haka na sai haka baki haka imam malik da tahawi illa kamar abarta ruwaya wannan tana da rauni hadisin iya da rauni bai inganta ba gurin ba shi da inganci kuma eh kamar albani ke tsarin wallah hatta tsarin a malaman hadisi matuƙa kamar su imam malik ya kawo ruwaya kuma ta tabbata baka cewa misali da sa'i turmizi kuwa ya kace imam malik imam malik a gaban sa yake da kamata a kashi a baya ba to wani tsarin ma da ya akwai kuskure ya kawo malik a bayan nisa'i da bahaki shi ya kamata a kawo bayan ahmad a takaice wannan ruwaya da ya bata da inganci kuma waccan ta gabata ta taurata da mu ta cewa iya gajartawa har tana shaka an ya koya karanta fatiha shikenan asali kenan kware kenan sallar gajera ce kwan shi ta maka maka kenan takaituwa kan fatiha kun ya isa an kai fatiha ta isa to wannan kwanta maka alal jawazi ya halitta amma ana karawa yanzu zai ka maka yanzu ma ya karau fiha Christian ya gaya maka dai yin ta ba doguwa ba yanzu zai ka maka abinda aka samu ana karantawa a cikin rakatul fajr yace yustahabbu alqira'ata fi rak'atay alfajr yustahabbu alqira'ata fi rak'atay alfajr bil warid an annabi sallallahu alaihi wasallam yace an so ayi karatu a cikin rak'atay alfajr da abinda yazo daga annabi sallallahu alaihi wasallam abinda aka samu yayi kaza ka karanta irin abinda ya karanta mustahabbi ne وقد ورد عنه فيما وقد ورد عنه فيها ما ياتي tabbas kuwa akwai abin da yazo ta hanyar hadisai ga su abin da zai biyo baya abin da aka samu ya karanta a rakatul fajr hadisin warko da ya kawo yace an Aisha qalat kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya qara'u fi rak'atay al-fajr qul ya ayyuhal kafirun وقل هو الله أحد كان سورة الكافرون دا سورة الإخلاص وكان يسر بهما yana asirce su su ma za mu ga ba da'iman ba ne amma dai yana asirce su a cikin abin da yake yana asirce su wannan ruwawu ahmad wasu imam tahawi yace wa kana yaqra'uhuma ba'da al-fatiha iya karanta wa'annan surori guda biyu suratul kafirun da suratul ikhlas iya karanta su bayan ya karanta fatihatul kitab me yasa nan yake so man sharin dan kakka doka ko mi tawili tawili ai cha tai kana kado firqatul fatiha uliyal kafirun kamar ta fatiha ba zai maka bayani a wannan uliya da yake karanta da ikhlas iya karanta su ne ba'da al-fatiha li'annahu la salata bidunha domin babu sallah in ba fatiha ke da mana abu ne kamar dama akwai shi sai ba ya ka ba ya ka ba a can ta ce fatiha da gafiruna ko ba ta ka a can ba an san magana ma'anar magana yace wa anha wata ruwaya daban daga Aisha radiyallahu anha أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول نعم الصورتان هما يقرأ بهما في الركعتين قبل الفجر وقل يا أيها الكافرون قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد رواه أحمد بن ماجه aisha take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kalmar wannan ta kana ce duk ruwayoyin ba inda aka kawo kana asalin maganar amma dai kurin iya ce annabi ya ce cikin tukon magana ne ya ce ni'ima surata ne huma madalla da wa'innan surori guda biyu kama annabi ya yi wannan sura guda biyu ya ce wanda za a karanta su kenan madalla da sura biyu da ake karantawa a raka'o'i biyu na raka'atul fajar kawai kenan ya yabe su da yin zaɓinsu a wannan sallatar katar fatar shi ne ƙule ayyul kafiru da ƙulwallahu ahad wani kuma ruwa ta tabbata kan haka wa an jabir an na rajulan ƙam faraka a raka'atai fajar faƙara a fil'ula ƙule ayyul kafiru hatta ƙadat الصورة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا عبد عرف ربه وقرأ في الآخرة قل هو الله أحد فتخلص كنا حتى انقضت الصورة حصورة تقالي شيما فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا عبد آمن بربه قال طلحة فأنا أحب أن أقرأ بهاتين السورتين في هاتين الركعتين رواه ابن حبان والطهاوي kenan nan jabir ki bada labari wani mutum ya tashi sallah faraka a raka'atai da fajar a sallah da yi ya yi raka'a biyu ta raka'atai da fajar a raka'a farko sai karanta kuliya ayyul kafirun hatta ga sura har sura ta kare gaba daya fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam hadha abdun arafa rabbahu wannan bawa ya san ubangijin shi wa qara fil akhirah araka atabim ya karanta qul wallahu ahad annabi ya ce shi ma da karanta ta hatta ga ta sura sura ta kare ana annabi ya ce hadha abdun amana bi rabbi wannan bawa ya yi imani da ubangijin shi na me zai doke ka illa bai bayyana ba annabi ya ji ya sakanta da kai kenan ana bayyanawa ya halitta a bayyana haka abdullahi bin mas'ud ke cewa bana kilgawa bana iya lissawa yanzu sai da annabi ya kara wa fihi ma fi rak'atay al-fajr wa fi rak'atay al-ba'd al-maghrib annabi ibn mas'ud ke cewa bana iya lissafawa akwai ruwa daban zamu ji a can gaba zai kata ban na iya lissawa yadda Nabi Adam sallama yana karanta uliya al-kamil kullu lahu ahad a raka'a shi biyu da raka'a al-fajr da raka'a shi biyu ta ba magarba kenan ya shaji annabi yanzu bai lissawa ma kenan garin da annabi bai bai na waje abin da yi kenan shine dan kakka wani ya ce kace ya bayyana kace ya lahi shine ka san ana yi na wani wani tun da wani ya ce a ya ce kai lahi ba bayyana ta hana kama ana iya bayyanawa ana iya asirtawa magana kenan وعن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا كنا بقرة آية 36 والتي في آل عمران تعالوا إلى كلمة سما بيننا وبينكم يتما عمران 64 تشير أنك أسهل كسمك بيانا وإن آيوي قدابي هيش مك أي ma'ana wannan ayoyi da ya kama dungunsu shin zai ida ma ai kenan ma'anar magana annahu kana ya qaro fi rak'atil ula ba'da fatiha hadhihi aya iya karantawa a aya farko kai iya karantawa raka'a farko bayan fatihatul kitab ayna dona iya yi ne wa rakatil fajr dan kaka ce hewan tasirori kuma yayi wasu daban iya karanta wannan aya qulu amanna billahi wama unzila ilaina wama unzila ila ibrahima wa isma'ila wa ishaq wa yaqub wal asbat wama utiya musa wa isa wama utiya nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun na ya ma'ana Allah ya ba umarnin ku ce mu'amanna mun imani da Allah wa ma unzila ilaina mun imani da abin da aka sabka zuwa gare mu wa ma unzila ila ibrahim imani da duk abin da aka sabkar ma ibrahim da isma'il da ishaq da yaqub da al-asba al-asba cikin zuriyar yaqub wanda Allah ya ba su annabta wannan shi ne mas'alar da malamai ke kawo abinda shahara na ɗiyan yaƙo al'asabatu daban wancan ɗiyan yaƙo ba masu laihi daban wanda suka tuba su ma kuma Allah ya gafarta musu ‘yan uwan yusuf da suna kawo magana magana ce biyu ibn kasir na cewa wasu na kawo akan yan wani su ba suka wace bannan ban suka yace wa'annan abin da suka yi koda sun tuba daga baya Allah gafarta musu halin ikhwatu yusuf ya saba ma halin annaba ko manzon Allah a ciki akwai ƙarya akwai yaudara akwai kisa akwai hasala akwai abu da yawa marasa kyau wannan iya ne daga cikin yaqub sun yi laifi kuma daga baya an ne wani gafara ta Allah kuma gafarta mushi kenan tsaya nan kurin masu laifi ne suka tuba amma ba su bane ba al asaba asaba cikin zurai yaqub su ma annabawa ne Allah to kenan ce ku kenan daman yana daga cikin sharadin imani imani bil kutub ko bi rusul ko kenan da abin da sakwa manzannin Allah ka imani shi kenan a jumlace abinda Allah ya sabkar ma kenan Ibrahim da Ishaq da Yaqub da Asbat da abin da Allah ya ba Musa da Isa da abin da Allah ya ba sauran annabawa daga ubangijinsu mu masu imani la nufarriqu baina ahadin minhum ba ma ba mun tona annabi tona wani wani ba annabi bane ba kowanne mun imani da shi kuma wa nahnu lahu muslimu ga Allah muke muka yi gaba daya to wannan aya annabi sallama yana karanta ta a raka'a farko ta raka'atul fajr wani lokaci wani lokaci yace fi raka'atu thani a raka'a ta biyu yana karanta uliya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wala nushriku bihi shay'a wala taqidu ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu shahadu bi anna muslimun wani aya ita ma ta annabi Allah yana ba annabi umarni ka yi kira ga ahlul kitab cewa ku zo zuwa wata kalma wadda take daidaita tsakanin mu da ku kalmar tauhidi kenan wadda Allah na abu da illa Allah gaba da kirma har gaba da mu da ku kar mu bauta ta ma kowa sai Allah wala nushrik bihi shay'a kan mu gama shi da komi kuma wala taqidu ba'duna ba'dan arbaba min dunillah kada wasu su dauki wasu ambota a cikin mutane wani dauki wani ya bashi hakkin Allah shine lokacin da Ali bin Hatim da Annabi ya ce mishi takazu abaran rubanan arbaba min dunillah yace ya rasul amma bota bun bota malamin yace ba sa haramta muku halak su halatta mu haram ko da ce suna ita fitilka ibadatu shine fitilka ibadatu wannan shine ibadatu su halatta ma haram haramta ma wai baka doka irin wannan kaman bauta ce kina takaici wannan Allah ta kai musu wannan kira fa in tawallaw in sun amsa fa in musu suka bada baya to ku sai ku ce mu dai mun sheda mu muna mai kauya ga Allah kadai to wannan aya ta bi kenan ita ce karanta wani lokaci a cikin raka'a biyu ta rakatar fajar wa anhu wata ruwaya daban dai daga wa abdullahi bin abbas fi ruwayat abi daud yace da wannan ruwaya ta gabata ruwayan musulunci daga daga abdullahi bin abbas ko yanzu a wata ruwaya ta abi daud annahu kana yaqra fi rak'ati al-ula قولوا آمنا بالله تبقرا irin wannan kin daidai wa fi saniya maimakon wannan sai ya kawo falamma ahassa isa minhu al-kufr qala man ansari ila allah qala hawariyun nana ansaru la amanna billah wa shahid bi anna muslimun ita ma iya karanta ta kambacin wata ta ta'alau da ta karanta wannan kambacin da araka ta biyu shi lokacin da isa ya yi kira ya yi kira ya ga mutane dai kurin ba su imani tanzu ya yi nemi agaji wa zai kama mini akan taimako na wajen isar da sakon Allah kuma hawariyawa suka ce mu muna cikin masu taimaka ma addinin Allah kuma cewa ka shaida muna cikin musulmi suka kama shi wajen da'awa ta kace wannan kenan aya ko can ko ne dai dinde wanda ka karanta ya tabbata su shi da baya ga maka ana so ka karanta abin da ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam to zai ya ga maka ga qul kafirun ko wallahu ahad ko wannan ayoyi guda biyu na bakara ta ali imran ko karanta fatiha kadai ko ne kai sunna kai yanzu sai ke cewa wa juzu iqtisaru wa ala al-fatiha wahdaha magana kenan ya halitta ka takaita akan fatiha ita kadai lima taqaddama an aisha dalilin abin da ya gabata na hadisin aisha radiyallahu anha anna qiyamahu kana qadaran ma qad fata kitab aiwa annabi kwatamcin abin da za a karanta fatihatul kitab sai dai wancan wannan ruwaya tana da rauni bangaren isnadi to dai dogara yau wannan wannan wannan tarjuma kin yanzu sai addu'a ba'da al-faragh minha maganar yin addu'a bayan an ƙare raka'atin fajar ƙalin nawawi fil azkar rawaina fi kitab ibn sinni an abd al-malih wa ismu amir bin usama an abi annahu salla raka'atin fajar وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى قريبا منه ركعتين خفيفتين ثم سمعه يقول وهو جالس اللهم رب جبريل وإسرافيل وميكائيل ومحمد النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بك من النار يي ثلاث مرات وروينا فيه عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال سبهات يوم الجمعة قبل صلاة الغداء أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاث مرات غفر الله تعالى ذنوبه ولو كانت مثل ذبل البحر kaji hada na amince cewa abin da yake wannan ruwaya kamar da imamun nawu ya kawo cikin azkar shi amir bin usama daga baban cikin usama shi usama ya yi sallah raka'atai lafajar manzana sallallahu alaihi sallama sallah qaliban minhu raka'atai na hafiz annabi ya sallah kusan shi ya yi sallah raka'a biyu gajeru ya yi shi wannan kenan iya sallah ta raka'atul fajar annabi ya sallah raka'a biyu gajeru sun musami ahu sai ya ji annabi sallallahu alaihi cewa Allahumma rabba jibril ya Allah ubangijin jibril da israfil da mika'il da muhammad nabi sallallahu alaihi wasallam a'udhu bika minan nar annabi da su uku ada ta biyu ta Anas cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man qala sabihati yawmul juma'a dun wanda ya hudu wannan addu'a wa shagarin asbar wunin juma'a kabar salatar gada ta kayan sallar asuba ya ce astaghfirullah ina neman tsari gafara ta Allah Allah alladhi la ilaha illa wanda babu abin bauta da gaskiya sai shi alhayyu alqayyum rayayye mai zama da kanshi wanda wadata da kanshi bai bukata wajen kowa wa atubu ilai ina mai komawa zuwa ga Allah ita ma idan kai su uku gafarallahu ta'ala dunubahu Allah zai gafarta ma dunubanka walau kanat misal zabadal ba ko da sanka kun wanto to wayannan hadisai guda biyu duka da ifi jiddan kware raunin ma ya kai gaya shi suka ce bai kamata ba ma san shi malamin ya kawo wannan hadisi ba tare da bayani ba bai dace kasa ba sam dan a raunin ya kai gaya akwai mutaham a ciki kwarai kun da wani waya kun kaje ta anan kurin duk da yanwa abu ne sannan ne shi wannan labarin ake magana amma wannan asakafarin ta tabbata asakafirar wannan ya tabbata a da haka daban amma yin ta a wannan wurin a wannan lokacin da aka ce annabi yayi wannan labarin bai tabbata ba amma kalma kun ba ya asaba ba ta tabbata duk ranar an ka ce asakafirar da la ilaha illa huwa tubu ilai kullum ba ya asaba ba ya juma'a ba ta wannan in ta tabbata duk wanda wannan addu'a su uku za a gafarta masa zunuban shi an ce wala farin min ta ba ya gudu a ranar yaki ta tabbata ka yaro adace min mai fadala astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh kai ta sauku wannan kullum ba waya juma ba kuma kamar ya ce malamai an ba irin kafa ba babu wani azkar ko sallah ta tabbata ta zo a ce rana kaza za ka yi zikiri kawa kaza rana kaza sallah raka kaza ruwan kaji duk kwashe kwashe mai basu danganci keɓance rana kaza da sallah kaza a cikin kwanakin sati koren an rawati bin rawati ina fara rawati bace in azkar ne na kullun da wuni ne amma ce ga azkar na rana kaza kawa kaza kawa kaza kuma shi an ana kasu cikin abin da yake ba ta cewa na kwashi kwashi ba su da inganci sai al'ittija'u ba'adaha maganar an an yi raka'atai fajar a koma a kwanta a dan kwanta amma haka a jima bacci jirga daga kai koma kai garaje sai gaji ana ana sallama ko ana karatun sallah eh amma ya tabbata a sunna قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع ركع إذا ركع ركعتي الفجر اتجع على شقه الأيمن رواه الجماعة ورووا أيضا عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت نائمة استجع اتجع وإن كنت مستيقظة حدثني Aisha take ban labarin cewa manzon sallallahu alaihi ya kasance idan raka rak'atay al-fajr in ya raka biyu da ake tarka ta al-fajr ittaja ala shiqqi al-ayman iya kwantawa a bangaren shi na dama dan kwanta wannan ruwaya duka jama'a sun ruwato kuma wata ruwaya daban dai jama'a sun ruwato daga Aisha kin tace manzon sama ya kasance idza salla rakatul fajr in ya salla rakatul fajr tace fa in kuntu na'ima in barci nake taja ina barci sai kwanta in kunta mustaqidatan haddatha in ina tsaye ido na bihe mi hira ina so ka maka kenan yakan yi hira bai kwanta ba na nuna domin akwai za mu ga a takaice dai kamar ibn hazm rahimahullah shi ya ga wannan zaman cayi dole ne ma kama kai ma baka sallah sai ya ci gaba da kuna san shi kai ce ka za zahiri ba to wannan san kama ka wannan wata Aisha ta karantar da kai a a da ko ruwa ibn Hazm baban zamu ba shi zahiri ne kuma annabi ya ce masalla ta tabbata fitaja annabi ya umarni wanda ya kwanta ruwa ta tabbata kuma wanda ka tabbata kwanta to wannan umarni da annabi ya ce a kwanta shi ya dauka kun wajibi dole kwanta kuma kwanta baka sallah sai ma kawai da wa cikin mu Allah haka ibn Hazm ka mu Allah ya yake da wata zarin wata ruwaya to amma wannan ruwaya waye kana dauke maka wancan shuba ta ibn hazam ganin kenan ba kullum bane adam aka ce duka umarni iya tabbatar da wajibci sai wani abu ya kanyar ta zo to tun shi ba aiki da wancan zahirin wancan nasin to ga kanyar ta zo wanda aka zanta mace a ashe ba kullum ba yake kwanta dan ta ce in ina barci yake kwantawa in rabi hira miki kaga ba magana kwanci kenan da kuma jamhur kan haka suke yace kenan haka ruwa take cewa wakace waqad ikhtalafa fi hukumi ikhtilafan kaseera kaji da mu ce malamai sun yi sabani kwarai sabani mai yawa kan hukuncin wannan kwanciya da ake yi bayan katir fajar kina ga maka ko maganganu da malamai yace amma wallazi yazhau abinda yake a hili أنه مستحب في حق من صلى السنة في بيته مستحب ne kenan ba jibi bane ba akan haƙƙin wanda ya salla taraka atir fajar wanda ya a gida duna man salla fil masajid amma banda wanda yi ta masallaci wasu kwanta ku ilayya ko kwanta masallaci ba a gida ake magana kwanci wannan ba masallaci za ka kwanta ba eh qala hafiz cikin fatal bayani yake cewa wa dhahaba ba'du salaf lastihbabiha fil bait dun masajid daga cikin magabata sun tahi akan mustahabancin wannan kwanciya a masallaci an aka yi ta a gida ai kwanciya ba a masallaci ba yace wa muhki an ibn an samu ruwa daga ibn umar wa qawahu ba'du shuyukhina daga cikin malamai kwarai malaman mu sun karwa magana ta ibn umar bi annahu me magana cewa ba a kwanciya a masallaci sai in a gida akai muke karwa wannan magana bi annahu lam yunqal anhu lam yunqal anna nabi sallallahu alaihi wasallam annahu fa'alahu fil masjid ba a samu wata ruwaya ba wata kanin salama ba a samu annabi salama ya yi kwanciyar a masallaci ba samu ba wasu annabin umar ba haka ya inganta daga wajen abdullahi bin umar me inganta cewa annahu kana ya hasuba man yafa'alu bil masjid in idan ka majibun kake masa tashi in ka kwana masallaci tada kai maki eh ibn umar kenan abayan ba nan ba ake nukunci ibn umar haka yake akhrajahu ibn abi shayba min ta wasu'ila anul imam ahmad an wa imam ahmad tambaya akan hukuncin wannan kwanciya faqal ma fa'aluhu wa in fa'alahu rajul fa hasan ni da ban nayi amma idan mutum ya abu ne mai kyau yayi gaggare da musafin kenan ya ba zulmani ba shi shi bai ce amma wanda ya balahi bai abu mai kyau yayi ka ji magana kenan yanzu sai qada'uha wannan sallah ta rakatul fajr sai ta huce ka yaya ta sha ko akwai damar istidrak ya ce amince muna fikin suna ko kin da abin da zai da ce kaza me ya madogara shi da ya ce kaza me shi da ya fikin suna kenan ya ce ana abi hurairah radiyallahu an anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala من لم يصلي ركعتي الفجر حتى تطلع الشمس فليصليها رواه البيهقي قال النووي وسناده جيد abu da ke ban labarin shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man lam yusalli rak'atay al-fajr wanda bai sallaci ba rak'atay al-fajr hatta tatalu ash-shams har rana ta hudu bai yi ta ba fadil saliya yayi ta kina ami ba rana ta hudu ko ta hudu yayi ta wa an qais bin umar annahu kharaja ila subh فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح ولم يكن ركع ركعتي الفجر فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام ثم قام حين فرغ من الصبح فركع ركعتي الفجر فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذه الصلاة فأخبره فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا رواه أحمد وابن خزيمة وابن حبان وأصحاب السنن إلا النسائي abin da qais bin umar ke bada labari annahu kharaj ila subya wato sallar asuba mana bai baraka tarfajar a gida ai domin menene akwai misalin gidanka iya nesa an ka ce ka bari ka yi rakatar fajar a gida na zama masallaci yau sallar barka ko an zama wurin nesa ne to kenan ba laifi ba ne ba ka yi ta a masallaci in kana cikin amma ba shi ba yin ta a gida ka zo masallaci shi eh yin ta a gida ka zo masallaci shi ya yi duk da mahi yawan masallatanai za su yi kiran sallah kuma su gaggauta an kace ka kamo ka yi a gidan sai ka karar sallah magana shi zaka dan sa lokaci bayan kiran sallah na akwai sallah da za a yi to kwan a taso a kamo hanyar masallaci ya ce da ya hoto sallar asuba fajir da nabi sallallahu alaihi wasallam fi subiya samun annabi ya cikin sallar asuba annabi ya sallar asuba shi kuma wallam yakun raka rakatul fajr bi barakatul fajr kun mun san annabi salama ya yi bayani an aka tada sallah babu sallah ya tafarla idan ka mutara fasala ta ilal maktuba wala ta yuke mata ruwa muslim aka tada sallah babu wata sallah sai wannan sallah da aka tada ka haka kenan ibn umar kais ibn umar ibn umar fa salla ma annabi sallallahu alaihi wasallam summa qam sai ba annabi sallar asuba aka kare bayan sallar asuba summa qam sai tashi hina faraga min asubih lokacin da aka sallar asuba sai ya tashi faraka rak'atay al-fajr sai tashi ya kawo rak'atay al-fajr iya rak'atay al-fajr fama da bin mutum annabi sai ya zo huta da wajen shi annabi sai ya ganshi a sallah faqa annabi ta mahadisa mahadisa sallah wannan kuma wannan sallah ta kuma wannan kuma sallah take da ban sallah asuba annabi tambaye shi fa akhbarahu heba annabi labari cewa na zo an tada sallar asuba ban yi baraka a tayar fajar shi na shiga sallah bayan ka su ne yanzu nake yin sa daga baya fa sakata annabi sai annabi sai shuru annabi yi shuru akan abu sunna ce ta fada sunna eh yace wallan mai kudu shi annabi ce mishi komai ba shi da kenan hujja in ka zo masallaci an tada rakatai da fa an sa sallah asuba ka ta amma buga da gaugawa an koma ge a kurin ka bali ma ka bali ma ayi sallah in ka kare illa abin da yake sunna kuma anan da ya maka wannan kura kura kuran mutum zai tashi kai tsaye a wurin da ya sallah farilla ka nafila annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana dasa nafila kai tsaye bayan farilla in kai farilla annabi ya hana a dasa nafila kai tsaye a wurin sai da wasu dalilai ko ka hira da wani kun yi magana ko ka koma dama ko hagu ko gaba ko baya ko ka fita daga masallaci ka dawo amma ka yi anshi ne ka yi gama kurin kai tsaye ka tashi kurin ka sallama ka dasa nafila annabi hana wani ruwayoyi ingantattu ka haka cikin sayyid bukhari haka hadisin ma'awiya haka cikin ashabu sunan daga sunan abi dawud nabi ya ce mai hana mutum ɗayan ku ya yi dama ko hagun ko gaba ko baya shi da ba a so a dasa farin nafila kenan an ga tsarin sallah asuba sai ka canza wuri abin da eh sai ka canza wuri sai ka kawo sallar ka tarka ta da fajar wannan ya tabbata su malikiya suna cewa ba a yi iya wani kana yi maka fada sai ka kyale shi in ka kare ka mishi bayani ya tabbata a sunna annabi sallallahu alaihi ya tabbata da hakan in yana da fanni ma an yi kiyaye kyale shi ba ta yakka سي قال العراقي إسناده حسن وروى أحمد والشيخان عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مسير له فناموا عن صلاة الفجر فاستيقظوا بحر الشمس فارتفعوا قليلا حتى استقلت الشمس ثم أمر مؤذنا فأذن فصلى ركعتين قبل الفجر ثم أقام ثم صلى الفجر أنا رواية إمام مسلم يروته أبن ذيك رواية أنه صلى الله عليه وسلم تكين وانا بلاغرو فناموا عن صلاة الفجر سكي برشي dan mai yawa kana tana tahiya dare yayi asaba ta kusa idan ka ci a dan kwanta ayi dan rage dare sai nan suka ce bilal ikala lana subha ya bilal ikala lana subha bilal kamana jira kamana gadon asuba za mu dan kwanta mu huta shi bilal dan kai barci a tsaye sai jingina jikin wuyar ragomi haka dan kai barci to da bilal kin da annaban gaba da saban babu wanda an gaji dama babu wanda suka hedara ta hudu ta bige su zahira na ta da sama ba ba ba wannan ka tarbajar ba rayuwa ta ta zai ta bige su suka farka sai Allahu akbar suka bara subhanallah annabi ce wannan kwaran akwai shedani amma ai gaba anan nabi ta kai bilal ya aka yi kai da muka saka gaji kuma ya ce ya rasulullah a haɗa nafsu wanda zai haɗa nafsu wanda ya ɗauki ranku ko hulko wani ma shi ɗauki raina kiran ka zarge shi ya ce ya rasulullah wanda ya ɗauki ranku ba ko hulko ba ni ma shi ɗauki raina ke annabi ya ce bilal shedan ne ya zo ya rika daddaba ɗin yaro shedan ya zo ya rika daddaba ka ya daddaba ka kwanta kwanta ƙara barci haka annabi ya ce shedan ya zo daddaba shi ya hana tashi shi aka sa gadi wannan a takaice dai kenan abin da to alma kenan da anan da aka tashi shine asalin kisar sai da aka yi gaba ma annabi sallallahu alaihi shine yace fastayqazu bi harri shams suka halaka da zahirin rana ta hulka su fartafa'u kada suka yi dan gaba kadan hatta sakalat shams rana ta dan dago summa amara mu'adhdhinan fa'adhan bayan an gaba annabi sa mai kiran sallah yayi kiran sallah bayan kiran sallah sun ma'aƙam aka tada iƙama a nan fasalla raka'atai ƙabar fajar da aka kiran sallah bai sallah ba kai tsaye ba sai da ya haida raka'atai fajar san ƙarfinta muhimmancinta an makara amma da ya tashi bai ba sallar farin lai sai da ya raka'atai fajar ta kuwan aka tada iƙamar sallar asuba na kamta ƙashin sallar ga tarfajar kuma cewa masu cewa ba a wai ba a yin nafila ga farilla ai wannan lokacin nan domin annabi ya ce wanda ya makara ko mantuwa akan sallah lokacin da ya tuna ko ya halaka shine lokacin shi kenan a cikin lokaci suka tashi dan masu barci ne sai suka yi raka'a ta fajar kuma aka yi sallar asuba da kenan yanzu ma an kama makara to akwai abu da makara iri biyu ce akwai za ka makara rana na neman hudowa to ana maka ta kai da fajar sai ka yi gaugawa don ka samu sallah a cikin lokaci tana ka tashi tana na mata za ta hudu amma ta hudo gab ba ta dago ba ko kayan rabi raka da raka ta hudu to nan kuma anan baka nafila kai tsaye a wannan lokacin na ana farla nafila a lokacin shi ma annabi ta dago ne kai haka bari ha hudu rana ta dago duk ana magana kahin kai sallar asubar zaka yi raka ta fajr a takaici sai ya ce wa zahirul ahadith annaha tuqda qabla tulu'i shams wa ba'da tulu'iha kenan zahirin wannan hadisai ana rama rakatai da fajar kahin hudowar rana ko bayan ta hudo ma ana yin ta sawa'un kana fawatuha li uzr ta huce akan wani uzuri ne aw da gairu uzur ko ba uzurin komi wannan ko magana malamin nan san sallah babu shi ma bai ba uzuri kaga uzuri biya ka bada ko na mantuwa ko barci sawa'un fatatu hada sallar ita kaɗai ta huce ko kuwa aw masubu ko akwai asuban ma ta huce gaba daya shi dai ko nan ya sakonta maka ala kula da akwai damar ramuwar rakatul fajr saboda zai karhin ta kuran magana kenan ina ga nan ya tsaya za mu tsaya mu tashi sunnatul zuhur insha Allah اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها مولاها سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته